أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وهليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين للنهج إلى يوم الدين حق مدار العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا ذا أتاشي ها؟ Okay. To, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa anna lijima'a ala wakil habar laisa yufidu sirqahu law ma zahar wa hakaza baqa'u naqali habari haisu dawa'ir raddi zu tawaffuri wa labtiraqul ulama'il kumbali ما بين مهتج وذي تأوله وأنه إذ أجمعوا على القبول يدل قد لا إلى ظن يؤول وهكذا المخبر في جمع ولم يكذبوا وليس فيهم متهم أو مخبر بمسمع عن النبي وليس للتقرير أو للكذب من هامل ثالثها في الدنيا يدل للدين والأقص روي ومنه ما يظن سرقه البهي كهبر الواحد ما لم ينتهي إلى تواتر ومنه المستفير ما شاء عن أصل وليس ذا نكير مشهورهم بل رفه والداني أقله ثلاثة الأسنان سأتاش مسألة كنا وأنا لجماعة أنا بيتوشن أني بياني أكون وسو مسألوني مسألة تفرقو دي شيني إذن أكا رويتو حديثي sai ya zamo kuma an samu ijima'in ijima'in da yake ya dace da wannan hadisin to wannan ijima'in da aka samu ba wai lalle ya nuna cewa hadisin gaskiya ba ne shi ne siyudi ya bayyana a wannan baitin wa annal ijima'a cewa gamuwar malamai ijima'i in ya zamo ya zo ala wifqil habar dacewa da hadisi laysa fi dusidqahu wannan fa'idanta da cewa lallai gaskiya mane lauma zahar ko da a ce ya bayyana wannan a nan dai abinda za a gane akwai masaba biyu akwai masaba da ta tafa cewa in aka sami ijima'i ya dace da hadisin da aka ruwaito to wannan dacewar ijima'in da hadisin nan ya nuna cewa ashe hadisin gaskiya ne wannan masabar kenan to amma wasu suka ce ko kaɗan wadda ita ce shi mai asalin littafin nan da shi kansa a jalaluddin suyudi suka ce shi ne ya fi inganci cewa magana ita ta fi inganci cewa don an sami ijima'i ya zo dacewa da hadisi to wannan ba ko kaɗan ba wai na nuna cewa lalle hadisin tabbatacce ne ba saboda me saboda ta yi su da suka yi ijima'in suna da wata madogara da suka dogara da ita wajen yin ijima'in ba wai sun dogara da hadisin ba ne wa haka za baƙa'u na ƙali habari hakanan cewa an ci gaba da ruwaito hadisi har su da wa'in raddi zo ta wafure inda dalilan da za su sa a yi raddin wannan hadisin suna da yawa suna da yawa amma tare da haka aka ci gaba da ruwaito shi to wannan shi ma ba wai yana nuna cewa lalle hadisin nan gaskiya bane ba lalle ya zamo gaskiya bane walaftiraqul ulama al-kummali hakanan dan an samu hadisi ya zo sai ya zama gaggan malamai wanda suka cika ko a ilimi sun rabu gida biyu ma bai da muhtajin wani yana kafa hujja da wannan hadisin wa zai ta'awuli wani kuma yana tawilinsa to wannan ma dai ba wai ya nuna cewa lalle hadisin ingantacce ba ne ba za a bi ta kan wannan a ce lalle ai za a ce hadisin ingantacce ba ne ko kaɗan wa annahu haka nan kuma zancen da ya fi ƙarfi shine cewa iz ajma'u alal qabul idan malamai gaba ɗaya suka gamu bisa karɓa bisa karɓa hadisi ya dullu ƙadam ta wannan ya shirya da mu yanke cewa hadisin ingatacce ne wannan ne yasa galibin malamai suka tafi akan cewa hadisan buhari da muslim yanke za a yanke cewa ingatattu ne in banda yan guraren da aka yi magana akai gaba ɗaya buhari da muslim aka hadisai kamar 214 wadda malamai suka ce da magana a kai to ka ɗebe wannan 214 sauran duk hadisansu za an yi yanke cewa gaskiya ne shi yasa da wani zai rantse cewa idan wani hadisi a ciki bai inganta ba matarsa ta saku sai a ce matarsa ba za ta saku ba amma sauran littattafai kamar irin su abu dawuda hadisin da ya ruwaito wanda buhari ko muslim ba su rawaito ba in wani ya rantse cewa hadisi nan ba ingantacce ba ne matar sakakkiya ce sai a kunce da cewa matar ta saku saboda me saboda ko da an ce ingantacce ne to cewa ana kyakkyawan zaton cewa ingantacce ne ba an yi yanke da cewa lalle ya inganta ba wanda yake an yi yanke da cewa ya inganta sai hadisi mutawatiri sai kuma hadisin da buhari da muslim suka ruwaito to wannan an yi yanke da cewa ingatacce ne yadda shi suyuɗi yake faɗa a cikin alfiyarsa ta hadisi wal hukumu bis sihhati war ra'fi ala zahirihi lal qad'i illa ma hawa kitabu muslimin ma al buhari ko kitabu muslimin aw al ju'fi siwa man taqadu fa salahi rajjaha قرأ به وكم إمام جنها والنووي رجاها في التقريب دنا به والقرء ذو تسويب wannan kenan to wa hakaza muhubiru yana daga hanyoyin da ba lalle a ce don labari ya game da yake haka ba a ce lalle ingatacce ne wanda yake ya ba to wato yana daga hanyoyin da za a tabbatar da cewa hadisi ingatacce ne in ko a tabbatar da cewa labari ingatacce ne inda aka samu wani ya ba da labari fi jami a taro mutane da yawa walam yukazzibu alhali ba ɗaya a cikinsu da ya ce mai bai da labarin nan ya faɗi ƙarya alhali magana ce wadda za a ce suna da masaniya ba za ta yi a ce gaba ɗayansu ba su da masaniya a kai ba amma kuma ya zama gaba ɗaya ba wanda ya ce ƙarya yake walai safi mutta kuma a cikinsu ba wanda ake tumta da cewa zai goyi bayan mai ba da labarin in ya zamo shi mai ba da labarin yana ba da labari ne ba bisa gaskiya ba au muhbir ko kuma wanda ya ba da labari bi masra'in min anin nabi inda annabi zai ji shi a walaisa ta karere manzo Allah bai ce magana da ya faɗa gaskiya ce ba aulil kazibi bai ce ko magana da ya faɗa ba gaskiya ba ce to shi ma duk irin wannan za a yi hukunci da cewa magana lalle gaskiya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a faɗi magana ƙarya ba ya kyale ƙarya an faɗi magana ƙarya ai lalle kan zai ƙaryata min hamil daga wanda yake ya ɗauko salisu ha wannan kenan wasu ka ce a ko kaɗan haka ba wai yana nuna cewa hadisi ingatacce ba ne ƙauli na uku fi duniyawi ya dullo haka ɗin yana shiryarwa dangane da matsalar da yake ta shafi duniya laddini ba abin da yake ya shafi addini ba wal absurwi akwai wani ƙaunin kuma wanda shine na hudu wanda ya tafi akan cewa a'a a na addini haka din mai yiwuwa ne amma ba na duniya ba yawa a na addini haka din ba mai yiwuwa ne amma ba abin da yake ya shafi wato na duniya ba to wa minhu ma bizan musirquhum yana daga hadisi ahadi ko ko yana daga hadisi ko yana daga labari labarin da ake kyakkyawar zaton cewa gaskiya ne albahi wanda yake mai kyau gaskiya ai tana kyautata abu yana daga wannan wato wanda za a ɗauka cewa ana kyakkyawar zaton cewa gaskiya ne ina misali ka habaril wahidi ko ka habaril ahadi a wata nusar ko kama hadisi wanda yake ahadi to shi ba za a yanke da cewa gaskiya ne ba amma dai ana kyakkyawan zaton cewa gaskiya ne musamman in tunda yake ya cika sharuɗan inganci a duk isnadinsa gaba ɗaya ba wani wanda yake ake tuhumtarsa kuma kowane a cikin surabiɗi ne mai kiyayewa ne to irin wannan ana kyakkyawan zaton cewa gaskiya ne amma ba za a yanke ba malamin ta yi ila tawatur matukar bai kai matsayin tawaturi ba in ya kai matsayin tawaturi wannan yadda aka faɗa a baya ya fa'idantar da sani yanke wa da sidqi habari tawaturi wa sawwi baina muslimin wa kafiri wal lafzi wal ma'ana wa zaka habaru man adatan kizmuhu mumun haziru wa minhu al mustafi yana daga hadisi ahadi hadisin da ake kira mustafiri hadisi mustafiri wato yana daga hadisan da suke ahadiyai wanda wannan shine masabar malaman hadisi da malikawa shafi'awa hanabilawa amma hanafiyawa suka ce mustafiri nau'i ne mai zaman kansa shi yasa su a wajensu hadisi iri uku ne ko ma hudu akwai hadisi mutawatiri akwai hadisi mustafiri akwai hadisi mashuri akwai kuma hadisi ahadi amma wajen sauran malamai suka ce hadisi iri biyu ne kacal akwai hadisi mutawatiri akwai hadisi ahadi wanda shi mutawatirin suka kasa gida biyu akwai mutawatiri lafzi akwai mutawatiri ma'anawi shi kuma ahadin suka kasa gida uku ko akwai wanda yake wato fardi ne akwai wanda yake azizi ne akwai wanda yake mashhuri shi yasa shi kansa ahadin ya kasu gida uku menene mustafiri ma sha shine abin da yake ya yadu an asalin daga asali wato abin da yake ya yadu kwarai amma bai kai matsayin a ce mutawatiri ba bai kai matsayin a ce mutawatiri ba to walaisa za na kira mashhurin hadisi mustafiri ba na ƙerin mashuri ba ne wajen malamai da yawa ga shi abdullahi ɗan faɗo ya faɗi wannan a misbahu rawi ya shi abdullahi ɗan faɗo ya faɗi wannan a misbahu rawi ko don ta nake gobe za a yi ne ba amsa wannan tambayar ba sai a kyale bisrahun rayan gobe ko dama an taho karshe ko abin da ya rage bai fi karatu uku ba ko ya ya faɗi wannan ya ya faɗi wannan a game da cewa meye a bambanci tsakanin mashuri da mustafi wal mustafi ruridfuhu au hassama ɗibaƙuhu stawat wa za ka ammama inda ba faɗi wannan baitin ba sai baɗi waccan in Allah ya kai mu ayi saukar ko ga baiti ɗari biyar ba a gama ba ma a ce wani kuma ya fara sun cewa haba ko ɗaya ake yadda cewa kullum ai ahad aku san haddace ɗari biyar a shekara ko to berditfo da mashuri da mustafiri duk tafiyarsu ɗaya wanda yanda shi shewa ablan ya faɗa wal mustafiru ridfuhu aw khassama ibaqahu stawat wa zaka ammama waddani malamin nan babba abu amr dani malami wanda yake masani a ilmai daban-daban yana cikin gaggan malamai na kira'a yana cikin gaggan malamai na tajwidi yana cikin gaggan malamai na ulumul qur'ani yana cikin gaggan malamai na tafsiri gashi malami babba na hadisi gashi malamin usulul fiqh gashi malamin fiqh Abu Amr Dani kenan dai malami ne babba yau wafati hijira ta 444 shi yasa yau da wafatin sa shekara 1001 yau da wafatin sa shekara 1001 to shi Abu Amr Dani yace aqalluhu salasatu karancin hadisin da za a ce mustafiri ne ko mashuri shine ya zamo wanda suka ruwaito shi sun kai uku lasnani ba mutum biyu kacal ba ah, wanda mutum biyu suka cal- ru- kacal suka ruwaito wannan azizi ake kiransa wannan azizi ake kiransa ba mustafiri ba ah, ba mashuri ba ba mustafiri ba to ah, sai mu tashi mas'alatun din kenan ko mu karasa wannan mas'alatun din muna da dan sauran wakaci ko mas'alatu ga wata mas'ala wahabarul wahidi hadisi ahadi la yufidu ilma ba fa'idantar da ilimi bila qarinatin tushid ba da qarina ba tushid da za ta daukaka shi yanda shi shabu da dan fado ya fada dai a misahu rawi ya fada ya shabu abdullahi dan fado ya fadi wannan mas'ala a misahu rawi wannan fa shine baiti na ƙarshe da za a tambaya daga misbahu rawi wanda in dai ba a kawo ba to gobe sai a ajiye shi misbahu rawin ko gobe ne ake karanta shi ko litinin to sai a ajiye shi in dai ba a kawo ba ya ya kawo wannan matsala wa gairuhul ahadu zannan hassala wa bil qara'ini li ilmin wasala ka kubutar da makarantar ko to la yufidu ilma ba fa'idanta da ilimi bila qarinata in ba da qarina ba to shi da za ta daukaka shi wal aksaruna amma wasu da yawa daga malamai suka ce lam yufidi ba fa'idanta da ilimi mutlaqan kai ko da ya hadu da qarina wa mutlaqan yufidu inda ahmadi imam ahmad ibn hanbali Allah kare da gare shi da wasu gagga daga malaman hadisi da kuma malamai magabata suka ce ai hadisi ko da ahadiyi ne inda ya inganta to ya fa'idantar da ilimi yanke da hadisi wanda yake ingantacce ka iya rantsuwa cewa lalle manzon Allah ya faɗa bisa wannan kaulin kenan shi yasa anan muka tsaya muka tunani sai mu ga akwai wato masabobi guda uku ko hudu ma anan masaba ta farko dai ita ce ta fi shuhura cewa shi hadisi ahadi idan ya haɗu da ƙarina to yana fa'idantar da ilimi ya ƙad'i amma an bai haɗu da ƙarina ba to ba ya fa'idantar da ilimi ƙad'i masaba ta farko kenan masaba ta biyu wadda da yawa daga malamai akan ta suke shine cewa hadisi ahadi ko da ya haɗu da ƙarina to bai fa'idantar da ilimi ƙad'i ba masaba ta uku ita ce masabar imam ahmad ibn hanbali Allah ƙara da gare shi cewa hadisi a hadi ko da bai haɗu da ƙarina ba yana fa'idantar da ilmi ƙad'i sai masaba ta hudu wal mustafiru hadisi wanda yake mustafiri ƙadara abin furaki fido ilman nazariyar maslaki ibn furak ɗaya daga cikin gaggan ashariyawa ɗaya daga cikin gaggan malamai ya ga cewa wannan hadisi mustafiri yana fa'idantar da ilimi amma fa ilimin wanda yake nazari wanda yake wato nazari to sai mu tashi wafil fatawi wa shahadat al'amal hatimin bihe ko a yi takwas ta yi ko a ƙara an ƙara za a haddace wanda aka yi a baya ya yi baiti ya yi baiti nawa ya yi ishirin? ai bai kai sha biyar ba mako? sha shida ne kacal zai haddatu in aka ƙara? ya? zai haddatu? shoman bello zai haddatu? wadda ka kai nazmul min haji kake haddacewa ko? kana nazmul min haji? nazmul min haji kana da shi? minhaj na usulul fiqh shi kansa matadin baka da shi balle nazamin nasa balle sharhohinsa to akwai littafin minhaj na bayrawi mai tafsiri amma kana tafsirin nasa ko tafsirin bayrawi baka da subhanallah ai ka je ka nemo tafsirin bayrawi Allah ya taimaka Allah ya ba mu fahimta yufidu laisa yufidu laisa yufidu sidqahu yawa laisa yufidu yufidu ne ba bi kaidi ba face barku ba ya ce shi yasa mai ɗigo ɗaya an mai da ita mai ɗigo biyu mai kuma ɗigo biyu an mai da ita mai ɗigo ɗaya daga nan ne kuskure ya afko an samu mai kenan ake kira an samu tasifi ko an yi tasifi tun da wasali aka sauya tun da ɗigo aka sauya ko hal man ya fi waiki in sahafu azali to alhamdulillah makaranta fata ɗaya da salatul fatiha uku Allah ya saka masu littattafan da alheri Allah saka malamanmu da alheri Allah ya babu fahimta Allah ya ganar da mu dukkan abin da yake damu musulmi a ko'ina Allah ya yi musu dukkan bukatu na alheri Allah ya biya Allah ya yi mana duk abin tsoro Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yi mana duk kunci لا بيعرف الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله